الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasinmu na na biyar a cikin littafin kitabut tauhid zamu tashi sabon babi babu man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin shine ko a mun yi wannan babin kai mun yi wannan babin zamu shiga babul khawfi minash shirki babul khawfi minash shirki shine darasin mu na biyar babin jin tsoro daga shirka babin tsorata daga shirka shirka a bar tsoro ce babul khawfi babun tsoro minash shirki daga shirka zama kana jin tsoronta kana razana akan ta a babin da muka ga gabata babu man haqqaqa tauhid da khala jannati bighairi hisabin mun kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna wa al'ummansa akwai mutum 70 za shiga aljanna ba tare da azaba ba ba tare da hisabi ba abinda bamu kara ba shine annabi ya je ya roki ubangijinsa ya roki ubangijinsa yace ya Allah ka kara mu sai Allah ya ce masa a duk dubu daya an kara maka dubu 70 duka dubu daya an kara maka dubu 70 wannan ƙari ne aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rahama ga al'ummansa Allah ka samu na cikinsu babul khawf min shirki babin jin tsoro daga shirka mai littafin nan Allah ubangiji ya ji kansa ya yi masa rahama ya fi masa kurakuransa da ya zo da babin da ake haƙƙaƙa tauhidi ake cika tauhidi sai ya zo da wannan babin bayansa domin yana daga cikin haƙaƙa tauhidi kake jin tsoron shirka yana daga cikin babin a ce tauhidinka ka yi shi full ka yi shi daidai to ku shine kake jin tsoron shirka kake jin tsoron shirka duk abin da kake jin tsoronsa ko da kana da aminci daga shi sai kake jin tsoronsa to a yanzu ka aminta a gaba kuma ba za ka rufta ba amma yanzu kana jin ka tsira kuma ba ka jin tsoronta kana gaba a bar tashin hankali ba ce to ku za ka sake rubuta za ka rubuta cikinta to shi sa malam ya zo da ita lallai fa in ka haƙƙaƙa tauhidin ka kai tauhidin ka lafiya kalau yanzu ka tsira kana ganin alhamdulillah baka shirka to kuma ya zama cikin abin da zai ke tayar maka da hankalin an kira shirka kake jin tsoron shirkar wannan shine shine shine zaman lafiyanka jin tsoronta zai sa kuma ka ƙara kankame ta shi sa malam ya zo da wannan babi ne malam sai kafa mana dalili da fadin Allah madaukakin sarki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u ubangiji baya gafarta wanda yake shirka da shi in dai kana shirka Allah ba zai gafarta maka ba wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji ya iya gafartawa koma bayan shirka din wanda ba shirka ba wani zunubi daban liman ya sha'u ga wanda ya ga dama kunga sai aka ce liman ya sha'u shi ma wani zunubin da ba shirka ba Allah ya gafarta shi ya iya gafarta shi haka ake fassara aya ya iya gafarta shi ba zai gafarta shi ba kawai don Allah bai alkawari ya ce kowa zai gafarta ba to kaga nan shi ma wani abu ne na masifa akan bayi shirka ba za a gafarta ba wanda ba shirka ba kuma a iya gafartawa ga wanda Allah ya ga dama menene sharuɗan ubangiji ya zaɓe ka za a gafarta maka zunubin ka menene sharuɗan kaga nan gurin akwai muna da matsala akwai matsala Allah ka gafarta mana to wannan yana daga cikin masifa na shirka da abin da zai sa kake razana daga shirka shine in dai ka mutu kana yin shirka babba ka mutu kana shirka babba to ko Allah wuta zaka shiga mana fa haka alƙawari Allah yi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi duk wanda ya shirka ga Allah faqad harrama Allah alaihi aljannata wallahi ba zai shiga aljanna wa ma'awahu an-nar kuma wallahi wuta zai shiga to kaga nan gurin akwai tsoro daga shirka tunda Allah ba zai gafarta ta ba shirka Allah baya gafarta har abada idan mutum ya mutu yana yi saboda asalin ta'addanci ne ga Allah subhanahu wataala game da haƙƙin Allah wanda yake banta da shi ka je kai ta'addanci shine tauhidi duk wanda ya mutu akan shirka babba zai tabbata a cikin wuta da kuma mutum ya mutu akan shirka karami Allah zai azabtar da shi ne gurgudan abin da ya ga dama sannan shiga da shi aljanna ya za ka ji tsoron shirka to ta ya za ka ji tsoron shirka ta hanyar abubuwa guda hudu na farko ka koyi tauhidi ka yi aiki da shi ka karantar da mutane tauhidi ka yi haƙuri da abubuwan da za ka ke samu na damuwa a kanta koyan tauhidi zai sa ka nisanci shirka kake tsoron shirka a cikin koyon tauhidi koyon tauhidi da aiki da shi da wa'azi a kansa bayan ka koya kana aiki da shi kana yin wa'azi kuma kake bi duk wanda ka gani alamun akwai matsalan shirka ka tada hankali ka isar da sako zaka ji an ce anya inda kuka je neman maganin nan ku ba boka bane anya to me ma ba ku tafi maganin gida wajen waye za ku je maganin gida din za a jefa cikin shirka wannan shi ne na ɗaya na biyu kake karantar shirka ɗin da sanin menene sababin faɗawa kan shirka me yake kai mutum kan shirka don ka nisance ta mutum ke karanta wannan abu na uku kake yin addu'a addu'a ya ubangiji Allah ka tsare daga shirka kake yin addu'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a yana koya mana muke yin addu'a Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu annabi yana koya mana kace ya Allah ina roƙonka karka banne nayi shirka a halin ina sane ina sane nayi shirka ya Allah ka yafe min kuma abin da ban sani ba na shirka na aikata annabi ya koya mana muke wannan addu'a ne to kake yin addu'a kisa ayar da zamu samu ta gaba zamu ga annabin Allah Ibrahim yake cewa yake yin addu'a wa izkala ibrahim rabbi ji alhadal balada aminan wa junubuni wa baniya anna abu dal asna ku duba abin da annabi ibrahim ne rabbi ji alhadal balada aminan wa junubuni wa baniya anna abu dal asna ka nisantar da ni ya Allah wa baniya da ƴaƴana annabi da asnam kar mu fada shirka addu'a annabi Ibrahim yake shine ayar mu ta gaba wa junubni wa baniya annabi annabi da asnam aya ta gaba ko qala ta'ala wa qala wa qala al-khalil khalil Ibrahim zababban Allah masoyi a wajen ubangiji wa junubni ka nisantar da ni wa baniya da ƴaƴana anna abudal asnam kar mu bauta gumaka amu yake wa addu'a mu ne ayan annabi ibrahim jikoki annabi ibrahim yana mana addu'a yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya damu da al'ummansa haka shi kuma annabi ya samo ne daga babansa kakansa shine annabi ibrahim annabi ibrahim damuwarsa al'ummansa damuwarsa garinsa damuwarsa jama'arsa shi yasa cikin babban problem dinmu na Najeriya cikin babban matsalar mu da halin da muke ciki shine ba a saka mana son ƙasa ba a zuciyarmu babu son ƙasa a zuciyarmu da abin da ya dami game da ƙasarmu son ƙasa babban al'amari ne annabi sallallahu makka da aka kore shi hankalinsa a tashe sallallahu alaihi wasallam duk abin da fiska take nuna damuwa yana duba damuwa yake cewa wallahi ba dan mutanen ki sun kore ni ba ba zan fita daga cikin ki ba ina son ki ina son ki annabi ibrahim with qala ibrahim rabbi ja'al hadhal balada ya Allah ka sa wannan garin aminan ya zama mai aminci garin sa baya so ya zama da problem domin in garin ka da problem wallahi za ka yi shirka in garin ka babu zaman lafiya babu tashin akwai akwai tashin hankali baka samu jama'a masu fasali ba kowa shedanin kansa kowa marar mutunci kowa zai iya zagin kowa to a wannan garin sai ka samu a hargitsa yake ba abin da ba za a aikata a wannan garin ba to garinka yankinka gunda kake kai kishinsa duk abin da zai bata maka yankinka karka yadda in haka muke kasan nan ba za ta zama haka muka samu shugabanni da basu kasar ba ta dame su ba da haka suke ɗebe dukiyar kasar su kai ta garin da ba za su amfana da ita ba shi ba zai amfana da dukiyar ba fa a kasar da yake ba zai amfana da ita ba in ya kai ta sai ya sa bature sai ya ɗauko kuɗin sai ya dawo da ita kasar tamun sai ya zo ya zuba ya yi investing a kasar bature ne zai dai zo maka najeriya da ba security ya sa dukiyarsa duk dukiyar da ka jance wasu turawa za zo su yi wanda aka sata ne ba zai iya ɗauko a dawo da su ba sai ya haɗa baki da bature sai ya dawo da kuɗin kucin mutuncin da ya wuce dangote ya zo ya zuba dukiyarsa a ƙasar amma a yi nufin karya shi har yana nadama yana cewa dama abokanansa sai da suka ce kar ya yi ya yi ya yi su zo a yi tare suka hana shi ya yi taurin kai ya zo ya zuba yanzu ga irin walakancin da yake samu a lagos ya zuba dukiyar saboda ba mu da kishin ƙasa maimakon wanda zai zo ya zuba abu a waje jama'ar gurin su ce ga fili za mu baka zan ƙara maka fili kaza zan ƙara maka guri kaza don mu kai don garin mu kai don anguwar mu kai don jihar mu kai don ƙasar mu kai amma in ka zo cikin mutane za ka kawo musu alkhairi su ne farkon wanda za su ce maka filin gefensa in ana sai da shi dubu ɗari kai naka miliyan ɗaya ne ko ka siya ko ka bari a anguwarsu a ƙasar da ta ci gaba kira ake wane ka zo kyauta ne filin ka zo ka yi noma don jama'ar mu su samu kayan aiki su samu aiki in aka yi noman nan idan ana sai da shi a wani guri dubu goma mu za a sayar mana dubu bakwai dole a karya shi sai kasar mu sai kasar mu in ka ji an shirya wa mutum mugunta to ya shigo cikin ku ne zai muku alkhairi in ka ga mutum yana samun ciwon kai to ya ce yana son mutanensa sai ya yi musu abu mai kyau duk ko ina ka duba sai wannan kasar da wanda da waɗanda ake so a ga da su ake haduwa a ƙarasa a da ƙarasa mai bada gudunmawa sai za suka zama marasa mutunci suka zama ba su da mutunci kowa ya je ya zo ta rashin mutuncinsu shugabannin saboda ba mu da shi mu ma ba mu damu ba da mu ake kashewa da mu ake lalatawa annabi ibrahim fa wa qala ibrahim رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام دني دا آيانا كنيسة تدمو كرم بوتا أقوماك سبو دم جرمين شركة دا مسيفة الشركة الأصنام الأصنام صنم شيني أبن دا أكا يشي دا سورة أكا سسرق أشي أكا جناشي أكا سأنا بوتا مسا شيني الصنم akwai alwathanu alwathanu kuma shi kuma duk abin da ake bauta kuma bayan Allah an sassaka shi ba a sassaka shi ba an kera shi ba a kera shi ba duka wannan shine so da ka alwathan yafi as-sanamu girma a babin fassara as-sanamu shine abin da zaka ganshi sassake gunki to sai annabi Ibrahim ce anna abudul asnam ka tsare mu daga wannan dalili na uku na yasa za mu ji tsoron shirka shine ko a wajen ku ko wa fil hadisi haka ne wa fil hadisi yazo a hadisi akhwafu ma akhafu alaikum annabi ce mafi mafi abin tsoron da nake tsorata muku ashirkul asghar ita ce karamar shirka to in dai mafi abin da ake tsorata mana karamar shirka ina kuma ga babbar in dai karamar ita tana daga cikin mafi abin da aka tsorata mana to don Allah ina kuma ga babbar ina za ka yadda a taɓa maka imaninka a abin da zai zama ruguza imani ne a babin tawakkali a babin tsoro a babin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ga Allah ina za ka yadda a babin magani ina za ka yadda a babin magani ka je kana zuwa wajen boka kana durƙusawa gabansa yana cewa ba a taka kaza ka ɗauko abu kana ratayawa a gidanka wai in akwai wannan abun barawo ba zai shiga ba abu kaza ba zai shiga ba abu kaza ba zai shiga ba kada kake rataye wata laya wani guru da wai in yana jikinka abu kaza ba zai same ka ba abu kaza ba zai same ka ba sau nawa masu guru da laya bindiga ta fata fata da su ka zo ka samu an harbi mutum bullet ta yi babu daɗi da shi ana ciccire jikinsa sai a ga akwai laya mai layan ta masa abin da za ta yi maka ubangiji shi kaɗai ne mai kariya shi zai tsare ka ka yi tawakkali da shi ka gani shi sa aka ce watawakkal alal hayyin ladhi la yamutu ka yi tawakkali ga rayayyen da ba zai mutu ba shi ne ubangiji to annabi yake cewa mafi girman abin da nake tsorata muku ita ce shirka karama fasuila anhu sai aka tambaye shi mece ce shirka karama fa qala sai yake cewa ar-riya'u ita ce riya me ake nufi da riya riya shine ka bautawa Allah dan mutane su ganka ko ka bautawa Allah dan mutane su jika kai dan a ganka ko kai dan a jika ba fa yayi ibadan dan mutane ba ku gane in kai ibadan kan dan mutane wannan ai babbar babbar shirka ce kai ibada dan mutane in babu su ba za ka yi ibadan ba wannan ai babbar shirka ne ita in ka shiga wuta ba za ka fita ba in dai ba sa nan ba zan yi ba in wani bayan nan ba zan yi sallan ba in wani bayan nan ba zan bada taimako ba wannan babbar shirka ce amma wane yana nan ko yana nan ko baya nan zan bada taimako amma fa dan a gani a yaba min dan a ji a san nafi kowa ko ina yi wannan karamar shirka ce Allah zai azabtar da mutum gwargwadon abin da ya ga dama amma idan mutum ya yi ibadansa don ya nuna wa mutane ko ya jiyar da mutane su yi koyi da shi wannan akwai ladama a ciki su gane bambancinsu wannan nayi ne kawai a gani a gani a ce na fi kowa a yi ta yabona a yi ta kaza wannan shirka karama ce na yi dan mutanen wannan shirka babba ce na yi dan na koya wa mutane wannan ibada ne akwai lada a cikinsa akwai lada a ciki mutane ba sa yin wani irin aiki akwai aikin da ba a yi duk an jefar ka saba yin aikin da daddare kowa kuma ba sai yau ka ce da rana zan yi a ganka ka fito kana ta gyara wannan kwalbatin mun nan fito in mutane suka zo wanda bai ganka ba salamu alaikum wallahi kwatar nan ne mun barta naga tana dattin yayyawa ga yara ba sa zama kai tai tai ka zo wani guri ma salamu alaikum in ka zo fitowa dawowa ka bi makwabci ka salamu alaikum wallahi na zo gyara wannan gurin ne ko masu shiga makabarta kana yi kana nuna wa mutane daga makabarta kake ba dan a yaba ka ba ko a yabe ka ko kada bai ka ba shine damuwanka ba amma dan mutane su san fa akwai aiki a gaban su wannan ibada ce ibada ce mutane ba sa tashi da daddare ana sallar dare ta yaya zaka tashi kake nuna wa mutane ga girman tashin ga falalan tashi ga wata ibada da aka manta ta sai ka zo gaban mutane ka aikata ta Allah ya ji kan Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya fi masa kurakuransa wasu sunnoni da duk an manta su wasu ma ba a san su ba sai wani yana cewa malam in muka zo muna yi cikin jama'a za mu tada fitina za mu yi kaza sai malam albani ce ko yadda mutane sunna ne a ina ake raye sunna a cikin malamai da suka santa ko a gurin waɗanda ba su iliminta ba su santa ba a gaya min a ina ake raye sunna a gaban malamai da sun san sunnan ko a gaban waɗanda ba su yi karatu ba ba su san sunnan ba wajen wanda ba su yi karatu ba to me yasa kake raya ta a gaban su kake aikata ta a gaban su dan ka koya musu kuma kana so sai an gani saboda haka kai aiki dan a gani a koya ko a farkar da mutane wannan ibada ne shi yasa annabi da ya tashi sallah kan nan ya hau kan bimbar ya hau yace ku kalle ni ya musu yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi irin yadda ko ga ina yi kenan annabi yana nunawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wani mutum aka zo masallaci aka yi ta neman taimako duk aka ki bayarwa aka yi ta neman aka bayarwa sai kawai ya tashi ya tafi je ɗebo nasa ya zo gaban mutane gaban annabi ya ce gashi taru kwanduna kwanduna da tufafi ya zuba gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ga annabi ya fara farin ciki da murna wata an zo neman taimakon ana cikin yunwa ne da damuwa kowa yana tunanin ya je ya ɗauko nasa sai wannan ya je ɗebo ya zo ya zuba gaban annabi sai annabi ya fara murna ya ce a taimaka ba a yi ba yanzu ga wani yayi suna ganin murnan annabi sai kuma aka tafi gida sai ga kayan an rasa yadda za a yi da shi sanadiyan wancan ya nuna musu sai annabi ce man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha duk wanda ya sunna mai kyau bayan da ta mutu ya raya ta gaban mutane dama asali sunnar ce ya raya ta yana da ladanta haka kuma wanda ya sunnanta mummunar sunna abu ne na rashin mutunci an manta shi kai ka je kai aka gane aka tuno aka yi ta aikatawa har kiyama ta tashi wanda ya aikata kana da zunubinsa shi sa annabi kace mafi abin da nafi tsoro a gare ku shine shirka karama aka ce ita ce riya riya ta kasu kashi uku akwai riya a cikin asalin ibada din bai yi ta ba sai dan a yabe shi wannan bacacce ce bacacce ne aikin ka rugujajje ne kayi ne kawai dan a yabe ka dan a soka wannan rugujajjen aiki ne kashi na biyu shi kuma kayi aikin ka don Allah amma a tsakiyar aikin sai riya ta bujiro maka wannan ya kasu kashi biyu idan aikin duka a haɗe yake baya rabuwa to ƙarshensa ya ruguza farkon kamar mutum ya fara sallah ya yi raka a uku sai a ta hudu sai ya ji kawai ya nuna wa mutane mana shi ya haɗu mutane su ga yana sallan mana sai shirka ta zo masa to wannan sallan ɓacacciya ce kuma ubangiji zai azabtar da mutum wannan kashi na ɗaya kenan kashi na biyu ya kasu uku ne ma ya kasu kashi uku ne kashi na biyu shi kuma aikin ba shi da alaka da junansa kamar sadaka ka ware miliyan biyar za ka raba wa mutane da ka fara raban nan har kai miliyan shida har ka kai miliyan shida kana rabo tsakaninka da Allah ne babu ruwanka ba ka bukatan yabon kowa in wani ya yabe kama ba ka ba damuwarka ita ba rashin yabon da kusha ba abin da zai maka kana nan da ka zo miliyan ta bakwai sai kawai ka ji ina kai fa dole a gane fa dole kaza to daga miliyan ta bakwai din nan har zuwa ta ƙarshe rugujajje ne kuma ubangiji zai maka azaba ubangiji amma ta farkon da kai tunda ba a haɗe suke ba yi amma ibadan da ke haɗe duka ta rushe amma wacce ba a haɗe take ba iya gutsaran ne yake da matsala sai na uku na ƙarshe shi kuma ka fara aikin ka dan Allah a tsakiya sai shaidan ya shigo maka yana so ka yi ba don Allah ba sai ka fara ba don Allah ba sai ka tuna shirka zai buga sai ka yaƙi shaidan sai ka tunkuɗe riyar wannan aikin ba abin da ya same shi wasu suka ce kana ma da lada saboda kayi jihadi ka yaƙi shaidan a kanta suka ce kana da lada akhuf ma akhafu alaikum ashirkul akbar ar-riya'u ashirkul asgar mafi abin nan tsoro a gare ku shine shirka karama aka tambaye annabi yace riya wa an ibn mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karwa daga abdullahi dan mas'ud yake cewa man mata wa huwa yad'u lillahi niddan duk wanda ya mutu yana kiran wani Allah yana hada Allah da wani kenan ko annid nid shine shine shine wani Allah subhanahu wataala to duk wanda ya haka menene aka ce da kalan nara zai shiga wuta rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito shi in dai kana hada wani Allah da wani ko guru ko laya ko boka ko wani abu kake yadda ba Allah ne yake yi ba akwai wanda zai azurta ka akwai wanda zai talauta ka akwai wanda zai iya kashe ka akwai wanda zai raya ka akwai wanda zai saka yi arziki kana ganin wai in ba kana tare da wani ba za ka yi kuɗi ba wanda in ba sa tare da wani ba za su yi kuɗi ba wata gwamnati ta zo kaga ita ta kawo muku talauci kaga ita ta kawo muku ubangiji ba Allah ba wani ya ɗau mataki akan wani kaga lalle shi ɗin ne ba ubangiji ne zai yi ba ka samu matsala ka zama mushriki shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa game da maganan fir'auna yudabbihuna abna'ahum ko menene menene farkon ayin can wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atu na'am wa idna jinakum min ali fir'auna ku tuna sanda muka tsirantar da ku daga iyalan gidan fir'auna da fir'auna da mutanensa litajjakum min ali fir'auna me aka ce yasumunakum su'al azab suna dandana muku azaba yuzabbihuna abna'akum suna yayyanka ƴaƴanku sai baka ce suna suna barin matanku ba sa kashe su masifa ne ko ba masifa bane sai aka ce wa fi zalikum bala'un minwa min rabbikum ba a ce min fir'auna ba daga ubangiji ne to mu ma nan yanzu kai ka ce ku tuna lokacin da aka zaɓi tunubu ya hau kujerar mulki ya ɗanɗana muku kuɗan cire subsidi ya ɗora muku kaza ya kawo kaza wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim shine yayi wannan yana ganin ko da ijtihadin sa yana ganin ko haka shine gyara Allahu alam kai kowa zatan alkhairi amma dai mu dai ko alkhairi yayi nufi amma bala'i ne to sai ka ce wallahi ubangiji ne wallahi ko bai zo ba wannan abin sai ya faru ɗanɗanan nan kuɗan nan wallahi sai an jita in baka yaka ba sai ka zama mushriki a babin da ake tsoro sa annabi sallallahu alaihi cewa mutum zai shiga wuta wali muslimin ya zo daga muslim an jabir daga jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yake cewa mallaki allah la yushriku bihi shay'a wanda ya hadu da ubangiji bai shirka da allah da komai ba da kalal jannata zai shiga aljanna wa mallaki yahu duk wanda ya hadu da ubangiji yushriku billahi shay'an yana shirka da allah komai kan kantanta da kalan nara zai shiga wuta to nan gurin ne zamu dakata akwai dan ƙarin bayani amma dai kusan wasu na dan fito da su a ciki subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk insha Allah ta'ala karatu na gobe zamu shiga tashi babu du'a'i ila shahadati Allah ilaha illallah shine darasin mu na shida ko na gobe shine darasin mu na shida Allah ya nuna mana Allah ya kai mu Allah ya amsa mana Allah ya yafe mana kurakuran mu wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure ubangiji dama mu masu kuskuren ne Allah ka yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh